الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha shida ne ko? sha shida? sha shida ga watan safar hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 31 ga watan bakwai miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'ar turmidi littafi ne na babban malami abu isa turmidi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na 39 a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta babi na 59 cikin kitabu sala babu ma ja a firrajul yusalli wa ma'ahu rajul inda a cikin wannan babi muka ji yadda ake jeruwa tsakanin liman da mamu in ya zamanto wanda za su yi sallan mutum biyu ne shi mamu zai tsaya a daman liman kamar yadda muka ji daga hadithan abdullahi dan abbas hadithi na 232 inda yake cewa na yi sallah tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wani dare sai na tsaya a hagunsa sai manzan allah ya kamo kaina ta baya sai ya dawo da ni damansa mun karanta babi na 60 babu ma ja a fi rajul yusalli ma ar-rajulain babun yaya zaman yaya tsayuwa za ta kasance idan mutum yana za su yi sallah su uku ga liman ga mutum biyu nan ma mun ji hadithin samura ibn jundub hadithi na 233 da yace amara na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza kunna thalathatan an yataqaddama na ahaduna duk da cewa wannan isnadin sa yana da rauni amma ma'anar hadithin ta inganta cewa in za a yi sallah liman yana gaban mutum biyu su kuma suna bayan liman mun karanta babi na sittin babu ma ja a fin rajulu yusalli wa ma'ahu rijal wan nisa mutum ne zai ja sallah kuma cikin mamudinsa akwai maza da mata mun karanta cewa mazan za su zama a bayan liman matan su zama a bayan sahun maza kamar yadda muka ji daga hadithin Anas dan Malik anna jaddatahu Mulaika da adda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li da'amin sana'athu fa akala minhu thumma qala qumu fali nusalli bikum qala Anas fa qumna ila hasirin lana qad iswadda min duli ma lubitha min duli ma lubitha fa nadahtuhu bil ma fa qama alaihi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatim wara'ahu wal ajuzu min wara'ina fa salla bina raka'atayn thumma sarama mun karanta babi na 62 babu ma ja a man a haƙo bil imama babin da ya zo wane ne ya fi dacewa da cancanta zama liman a nan shi ma mun karanta hadithin abu mas'ud al-ansari radiyallahu anhu hadithi na 235 inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wanda yafi kowa sanin littafin Allah shine limamin mutane bayan kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطان ولا يؤم يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء إذا أما أحدكم الناس فليخفف babin da zai yi bayanin duk limamin da zai ja mutane sallah to ya sassauta musu qala haddathana qutaybatu qala haddathana al-mughira ibn abd arrahman an abi zinad an al-a'raj an abi hurairah radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala idha amma ahadukum an-nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira والكبيرة والضعيف والمريضة فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء قال أبو عيسى وفي الباب عن عدي بن حاتم وأنس وجابر بن سمرة ومالك بن عبد الله وأبي واقد وعثمان بن أبي العاص وأبي مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول أكثر أهل العلم اختاروا ألا يديل الإمام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض قال أبو عيسى وأبو الزناد اسمه عبد الله بن زكوان والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المديني ويكنى أبا داود قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح واسم أبي عوانة والضاح قال أبو عيسى سألت قتيبة فقلت سألت قتيبة فقلت أبو أوانة ما اسمه قال وضاح قلت ابن من قال لا أدري كان عبدا لامرأة بالبصرة أبو عيسى الترمذي كتشوى babin da zai bayani akan duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya shugabantar da shi a masallaci ya zama limamin jama'a to ya zama yana da fiƙihul imama ya zama mutum ne mai la'akari da cewa waɗanda suke binsa sallah ba jinsin mutane iri ɗaya ba ne ma'ana nau'in masu binsa sallah akwai ƙananan yara akwai marasa lafiya akwai masu rauni akwai tsofaffi waɗannan banda kuma majiya ƙarfi samari da yake gani da haka in yana ganin waɗanda suke tare da shi samari ne akwai dattawa in yana ganin waɗanda suke tare da shi masu lafiya ne akwai marasa lafiya to da haka cikin fiqhul imama ana so ya yi la'akari da wannan wajen jan sallar sai zamto ya jata ta yanda ba zai wahalar da waɗancan masu larurori da suke biye da shi a baya ba abu isa tirmidhi yake cewa qutayba ibn sa'id ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace haddathan al-mughira yace mughira ibn abdurrahman ya zantar da mu an abi zinat daga abi zinad anil a'araj daga a'araj daga abi huraira radiyallahu an abi huraira yake cewa annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza amma ahadukumun nasa falyukhaffif idan ɗayan ku zai wa mutane limanci to ya sassauta amma sassaucin ba kuma irin wanda zai wato zamanto ya ainihin wato a gurgunta sallah ba an gane ko da aka sai ka yi la'akari da kuma wani irin sassauci na farko an ka tattara hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam za su nuna maka halayyar limancin annabi sallallahu alaihi wasallam da la'akari da irin waɗannan yanayikan da kuma inda yake tsawaitawa da inda yake takaitawa da wani haka wannan yana da kyau ka kalli wannan musamman abin da ya shafi sallar asuba sunnata shine a ja sallar sai dai jan shi ma ya danganta a wace unguwa kake suwaye mamunka wannan yana da kyau tsawaitawa za ta iya bambanta daga wani guri zuwa wani guri za ta iya bambanta daga wasu mutane zuwa wasu mutane wannan duk yana da kyau liman ya yi la'akari da wannan da haka duk da cewa tsawaitawar ana buƙatar ta a sallar asuba watakila waɗanda yake gani suna bin su sallah zai iya yi musu shafi biyu a raka'a ɗaya ba za su ga ta yi musu tsawo ba wanda a wani gurin kuma shafi biyun ya yi tsawo to duk liman ya yi la'akari da wannan yanda zai zamanto ya ja mutane sallah bai kori mutane daga masallaci ba ina fata an gane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda zai wa mutane limanci ya sassauta da haka sassauci ake bukata daga liman fa inna fihi musaghira domin a cikin masu bin sa sallah akwai yara wal kabira akwai dattawa wal da'ifa akwai raunana kamar mata wal marida akwai mara lafiya fa idza salla wahdahu amma in zai sallasa shi kadai falli salli kaifa sha yayi sallar yanda ya ga dama matukar ba zai fita daga lokacin sallah ba in kuma nafila ce shikenan kaga dama in ko ba nafila bace yanayi yasa bai samu sallah ba zai yi sallah ta shi kadai ya tsawaita yanda ya ga dama amma ya kiyaye lokacin kada ya tsawaita yanda zai fita daga lokacin sallah ala abu isa abu isa tirmidhi ce wa fil babi an adi bin hatim a cikin wannan babi an samu hadisi wanda yake da ma'ana irin ta babin da muka karanta daga adi bin hatim wanda imam tabarani ya fitar da ita haka ibn abi shayba riwayar anas dan malik riwaya ce wanda imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ita sannan akwai a riwayar jabir bin samura ita ma riwaya ce wanda al-imam al-bukhari da imam muslim da imam abu dawud sun fitar da ita wa malik ibn abdullah riwaya sai imam tabarani ya fitar da ita wa abi waqid wa uthman su kuma imam wato uthman ibn abil as imam muslim ya fitar da ruwayarsa wa abi mas'ud abi mas'ud shi kuma imam al-bukhari imam muslim ibn majah da kuma imam ahmad sun fitar da ainihin wato ruwayarsa wa jabir bin abdullah imam al-bukhari da imam muslim sun fitar da ruwayarsa wa ibn abbas ibn abbas shi kuma ibn abi shayba ya fitar da tasar ruwayar qala abu isa abu isa tilmidi yake cewa wa hadithu abi hurairah hadithun hasanun sahihun hadithin abi huraira hadithi ne da akhrajahu al-jama'a in labun maja hadithi ne hasanun sahihun wa huwa qawlu akthar ahli al-ilmi kuma wannan shine qaulin mafi yawan malamai ma'abota ilimi ikhtaru sun zabi Allah yudila al-imamu salata wai kada liman ya ja sallah ta yi tsawo da yawa makafatal mashaqqa saboda tsoron tsanantawa da wahalawa ala da'ifi akan mai rauni والكبير ده صوه والمريض ده مر لافيا قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتاو أبو الزناد أبو الزناد اسمه عبد الله ابن زكوان سننس عبد الله ابن زكوان والأعرج هو عبد الله هو عبد الرحمن ابن هرمز المديني شيكما الإمام الأعرج سننس عبد الرحمن ابن هرمز المديني ويكنى أبا داود أنا مسأل كنيا دا أبو داود إمام أبو عيسى الترمذي كتاو حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا أن قتادة أن أنس بن مالك دقى أنس بن مالك رضي الله عنه قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخف الناس صلاة في تمام manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin mutanen da ya fi kowa sassaucin sallah cikin cikawa ma'ana sallar annabi sallallahu alaihi wasallam cikakkiya ce yana yin karatu cikakke yayi ruku'u cikakke sujada cikakkiya kuma cikin sauƙaƙawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana iya samun wani ya sassauta amma kuma ya ciccire wa sallah fuka-fuki ya cire mata kafa ya cire mata ido ya cire mata kaza ya ji mata rauni wannan ba shi ake nufi da sassauci ba sassaucin da babu nutsuwa a ciki a ruku'un babu nutsuwa dagowa daga ruku'un babu nutsuwa sujada babu nutsuwa ba irin wannan sassaucin ake nufi ba shi yasa aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min akhaffin nasi salatan manzo Allah ya fi kowa sassaucin sallah fi tamamin amma akwai cikawa yana yin cikakkiyar sallah wannan hadithi imam al-bukhari kala abu isa abu isa ce wa hadha hadithun hasanun sahihun hadithi ne wanda imam al-bukhari da imam muslim sun burwaito shi wasu mu abi awana waddah ibn abi awana sunansa waddah qala abu isa abu isa yace sa'altu qutayba na tambayi malami na qutayba ibn sa'id faƙultu sai na ce da shi abu awana masmuhu shi abu awana ɗin nan yaya sunansa ƙala waddah ya ce sunansa waddah ƙultu sai na ce ibnu man ɗan waye shi ƙala la'adar ya ce ban san waye babansa ba kana abdan limra'atin bil basara kawai wani bawa ne na wata mata a garin basara ina fata an gane eh wani mutum ne wanda yake bawa ne na wata baiwar Allah a garin basara babu ma ja a fi taharimin salati wa tahliliha babun da ya zo na bayanin abin da ke haramta wato haramcin sallah da kuma halaccinta ma'ana menene in aka yi shi a sallah ya haramta magana ya haramta cin abinci ya haramta tafiya ya haramta duk wani aiki wanda baya cikin jinsin sallah sannan wani abu ne wanda in aka yi shi a sallah ya buɗe wa mutum ƙofa zai iya magana zai iya cin abinci zai iya tafiya duk inda yake so to shine sai imam abu isa tirmidhi yake cewa babin da ya zo na fi taharimi sala menene in an yi shi an shiga haramcin sallah wa tahliliha menene in an yi shi an shiga halaccin sallah qala haddathana sufyan ibn waki' qala haddathana muhammad ibn ibn al-fudayl ana abi sufyana darif as-sa'di عن أبي عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتشوا مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها an gane ko ala abu isa hadha hadithun hasanun wa fil babi an ali wa aisha ala wa hadithu ali ibn abi talib fi hadha ajwad isnadan wa asahhu min hadith abi sa'id wa qad katabnahu fi awwal kitab al wudu wal amalu alayhi inda ahli al ilm min ashab an nabi sallallahu alayhi wasallam wa ba'dahum wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri wa ibn al mubarak wa ash-shafi'i wa ahmad wa ishaq أن تحريم الصلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة إلا بالتكبير قال أبو عيسى وسمعت أبا بكر محمد بن أبانا مستملي وكي يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو افتتح الرجل الصلاة بسبعين اسما من أسماء الله ولم يكبر لم يجزه وإن أحدث قبل أن يسلم أمرته أن يتوضع ثم يرجع إلى مكانه فليسلم إنما الأمر على وجهه قال وأبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة أبو عيسى الترمذي حدثنا وكيع yace waki'u ya zantar da mu wa Sufyan ibn Waki' ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma ya ce haddasana Muhammad ibn al-Fudayl Muhammad ibn al-Fudayl ya zantar da mu an Abi Sufyan daga Abi Sufyan waye Abu Sufyan Darib ibn Shihab as-Sa'idi Darib Darib ibn Sufyan as-Sa'idi an Abi Nadra Abi Nadra kamar yadda zamu ji sunansa al-Mundhir ibn Malik ibn Qut'ah al-Abdi thiqani عن أبي سعيد لقى أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخضري يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي مفتاح الصلاة الطهور مبودن صلى دي الولاء إن متنية الولاء تشيني مبودن صلى وتحريمها التكبير كبر حرما إتتكي حرم تدع أبن دبا صلى با da an yi kabbara harama an haramta magana an haramta tafiya an haramta cin abinci an haramta duk wani aiki wanda baya cikin jinsin sallah kabbara harama kadai ta haramta wannan abun wa ta'lilu hat taslim halatta cin abinci halatta cin shan abin sha halatta magana halatta tafiya da sauran ayyuka sallama ce da an yi sallama to kuma da abin da aka haramta a farkon sallar saboda kabbara harama to yanzu da an yi sallama kuma wannan abin ya halatta wala salata liman lam yaqra bi alhamdu babu salla ga wanda yayi salla bai karanta alhamdu ba wa suratin fi faridatin da kuma farilla a da sura a cikin sallar farilla au gairiha ko waninta alhadith da'if su ce wannan hadisin da'if ne ala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa saboda shi wannan tsare ɗare abi sufyan ɗarif as-sa'di ibn shahab da'ifi an fahimta ko ala abu isa hadha hadithun hasan wa fil babi an ali a cikin wannan babi akwai hadisi daga ali ali hadithin sa taqaddama ya gabata wa aisha imam muslim ya fitar da ruwayar aisha qala ce wa hadithu ali ibn abi talib hadithin ali ibn abi talib fi hadha a game da hukuncin tahrimus sala a takbir wa tahliluha at taslim hadithun ali ibn abi talib a game da haka ajwadu isnadan yafi kyawun isnadi wa asahu kuma yafi inganci min hadithi abi sa'idin sama da hadisin abi sa'id لأن في سنده أبي سعيد السعدي وهو ضعيف سبيل cikin isnadin akwai shi wannan as-sa'di din wanda yake Abi Sufyan darifin as-sa'di wato shi kuma da'ifi ne wa kad katabnahu fi awwal kitab al-wudu yace wannan riwayar sayyidina Ali mun rubuta ta a farkon kitab al-wudu والعمل عليه عند أهل العلم ما لم يما أبو علمي سنا أيكي دوانا حديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تون دقى صحبان النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم دوانا نسك زوبا ينسو وبه يقول سفيان الثوري وانا شين رأي سفيان الثوري وابن المبارك لابن المبارك والشافعي لإمام الشافعي وأحمد وإسحاق da Ishaq bin Rahuya dukkanin waɗannan sun tafi akan inna tahrimat salati takbir lallai haramcin sallah shine kabbara harama wala ya kunun rajulu dakhilan fi salati babu yanda mutum zai shiga cikin sallah illa bi takbir sai fan yayi kabbara harama huwa qaulul jumhur wannan jumhur duk wannan shine ra'ayin su qala abu isa abu isa tilmidi yake cewa sami'tu aba bakrin naji abu bakar muhammad bin abana mustamali waki yaqulu yana cewa sami'tu abdurrahman ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi naji shi albasari yana cewa ya ƙuli yana cewa lawibta ta harrajulu salata inda mutum zai shiga cikin sallah ya buɗe sallarsa bi saba'i na suman min asma'ila da suna saba'in cikin sunayen Allah walam yukabbir amma bai amfani da sunan Allah Allahu bai amfani da Allahu akbar ba lam yujzihi duk sunan Allah da yasa wannan bai isar masa ba abdurrahman ibn mahadi yake cewa inda mutum zai zo sallah ce allahu azam ko allahu akram ko allahu ajal kabbara harama sama ce ba an gane ku saboda ibada ce tauƙifiya akwai abinda haka ake so kabbara harama ake bukata inda akwai wani abu da zai gamsar a wadadinta da an gaya maka da aka ba a amfani da wani lafazin daban ba kabbara harama ba wa in ahadatha qabla an yusallima mutun ya gama tahiya ya gama salatin annabi ya gama duk azkar dinsa a tahiya zai sallama sai alwalarsa ta kare shine wa idza ahadatha qabla an yusallima idan yayi kari alwalarsa ta kare kafin yayi sallama amartuhu zan umarce shi an ya tawadda in ce je ya saki alwala thumma yarji'a ila makanihi sannan ya dawo gurin zamansa fa yusallima ya sallama innamal amru ala waje an gane ko tahliluha at-taslim an gane ko to amma wannan kaga innamal amru ala waje al'amarin yana nan yanda yake wana yana nan sallarsa yanda ya doro ta tana nan yanda take da haka yanzu kawai sallamewa zai to a wannan kaga mas'alar tasli tahliluha at-taslim to kaga wannan ya ci karo da wannan hadithin tahrimu har taslim tahlilu har taslim yanzu ya tashi ya je yayi alwala ya dawo kuma ya zo ya zauna ya yi sallama bayan alwalarsa ta kare wannan shine ra'ayin Abdurrahman ibn Mahdi qala wa Abu Nadra ismuhu al-Munzir ibn Malik ibn Qut'ah babu ma jaa fi nashr al-asabi' inda takbir babun da yazo na bayanin nashir al'asabi shimfiɗa al'asabi ‘yan yatsu inda takbiri yayin yin kabbara harama kada mutum ya yi kamar wani kuturu haka ga wani sai ga kama ya dunkula hannunsa kawai ya yi kabbara miƙar da ‘yan yatsunsa na fata gane na nashir shi ne ya basu kenan ba haka ba nashir ya buɗa ake nan buɗa ake a kabbara harama ya ba buɗa ake ba yawa nashir a nan yana nufin albasu diddul qabd ne kaga qabd ba haka ba yawa to kaga nashir shine haka budawa yawa sake su shi yake nufi an gane ko da haka a buɗe hannun kada a danke su wajen yin kabbara قال حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا قال أبو عيسى قال عبد الله بن عبد الرحمن وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان وحديث يحيى بن اليمان خطأ yin amfani da nashar ɗin nan kuskure a nan shi ne inda raunin ya shigo hala abu isa tirmizi abu isa tirmizi yake cewa haddasa kutaiba ce malami na kutaiba tubun sa'id ya zantar da mu wannan hadithin wa abu sa'id al-ashaj da shi da abu sa'id al-ashaj duk malamansa ne kala su biyun sun ce haddasa na yahya ibn yaman suka ce yahya ibn yaman yahya ibn yaman al'ijili al-kufi ya kuɗi ukathiran an ce rawi ne da yana yawan kuskure waƙat ta gayyara kuma ya samu tagayyuri ya samu ikhtiladi ƙarshen rayuwarsa an gane ko wa kenan yahya ibn al-yaman al'ijili al-kufi ya kuɗi ukathiran waƙat ta gayyara an ibn abi zaibin shine muhammad ibn abdurrahman al-qurashi al-amiri al-madani عن سعيد بن سمعان دقى سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر من زن الله يا كسن شيء إذن زي كبر للصلاة كبر شقا صلى نشر أصابعه ينا بودي إن ياسنسا وانا حديث ينا دروني قال أبو عيسى أبو عيسى تلميذ حديث أبي هريرة حصل حديث أبي هريرة حديث حسن شي إمام الترمذي حسن شي وقد روى أما يأتي غير واحد هذا الحديث يأتي دداما بامتن بني يروي توانا حديث دقى ابن أبي ذئب عن أبي سعيد بن سمعان عن أبي هريرة شوى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة من زن الله صلى الله عليه وسلم يا كسن شيء إن يشغل شكين صلى رفع يديه مدى وانا يتشي رواية صحيحة رواية ibn al-yaman ɗincin riwaya ce wadda take akwai kuskure a ciki kuskure da ya amfani da kalmar nashara rafa'a yadayhi maddan yana miƙar da hannayensa wa hadha asahu min riwayati yahya ibn al-yaman wa akhta yahya ibn al-yaman fi hadha al-hadith qala haddathana qala wa haddathana abdullah ibn abdurrahman ibn al-fadl as-samarqandi kenan abu muhammad ad-dari قال أخبرنا عبيد الله يتي عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي أبو علي البصري يا بام لابار يتي حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب ده شيني محمد ابن عبد الرحمن القرشي وأنت من قبات ده بياني أكنسا عن سعيد ابن سمعان daga سعيد بن سمعان قال يتي سمعت أبا هريرة يقول شناج أبو هريرة هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala ya kasance idan kama ila sala in ya tashi zai salla rafa'a yadaihi madda yana daga hannayensa sai ya miƙar da su qala abu isa qala abdullah ibn abdurrahman wa hadha as-sah ce wannan shine ruwaya mafi inganci min hadith yahya ibn al-yaman wa hadith yahya ibn al-yaman wato khata shi kuma kuskure ne an samu ruwayarsa akwai kuskure a ciki babu ma ja'a fi fadli takbiratul ula babun da zai bayanin falalar takbiratul ihram kabbara ta farko qala haddathana uqba ibn mukram wa nasr bin ali al-jahdami qala haddathana abu qutayba salm ibn qutayba عن طعمة بن عمرو عن حبيب بن أبي ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما وفي جماعة في جماعة يدرك تكبيرة التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعمة ابن عمرو عن حبيب ابن أبي ثابت عن أنس وإنما يروى هذا الحديث عن حبيب بن أبي حبيب البجلي عن أنس بن مالك قوله قال حدثنا بذلك هناج حدثنا وكيع عن خالد ابن طهمان عن حبيب ابن أبي حبيب البجلي عن أنس نحوه ولم يرفعه وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن أمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل وعمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك قال محمد بن إسماعيل حديث حبيب بن أبي حبيب يكنى أبا كشوشة أبا كشوثة ويقال أبو أميرة أبو عيسى الترمذي يكتشوا حدثنا قتيبة آه حدثنا أقبة أقبة بن مكرم العمي البصري يازن تدب وانا حديث دشيد نصر بن علي الجهضمي وانا ندكا نسو إمام أبو عيسى الترمذي يرواية عوجنسو قال سكتي حدثنا أبو قتيبة أبو قتيبة يازن تدبو سلم بن قتيبة الخراساني كنا عن أبي طعمة ابن عمرو الجعفري عن أب... عن حبيب بن أبي حبيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي من صلى لله أربعين صلاة duk wanda ya yi sallah ɗaiɗai har guda arba'in da ikhlasi don Allah fi jama'atin a cikin jam'i yudiriku takabiratul ihram kuma sallolin nan guda 40 babu wadda kabbara harama ta kubuce masa ya riski kabbara harama kutibat lahu bara'atan za a rubuta masa bara'a guda biyu bara'atun minan nar nisanta daga wuta wa bara'atun minan nifaq nisanta daga munafurci Allah zai nisantar da shi daga wuta Allah zai nisantar da shi da munafurci qala abu isa abu isa yake cewa kaga kenan arba'in yauman fi jama'a kwana arba'in a zahar la'asar magarba isha asuba a zahar la'asar magarba isha asuba a zahar la'asar magarba isha asuba kwana arba'in kabbara harama ba ta taba suɓuce masa ba na ba ta gane kutibar lahu bara'ata ne ya barranta daga wuta ya barranta daga nifa قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث أرويت أن حديث عن أنس موقوفا زواج أنس حديثي ني موقوفي زواج أنس معنى حديث يا يعني زواج أنس to suka ce in har ya inganta zuwa ga Anas lahu hukumul marfu hadisin yana daga cikin irin hadisin da suke da hukuncin hadisi marfu'i duk da cewa ruwaya ce wadda take mauqufiya zuwa ga Anas dan Malik amma bayanin da hadisin ya kunsa bayani ne da la majala fihi lirra'ayi ba guri bane da zaka iya kawo ra'ayi babu yanda za ya Anas dan Malik ya ce duk wanda ya salla 40 kwana 40 kai bai taba misin din kabbara harama ba ya ce kutibat lahu bara'atan minan nar kutibat lahu bara'atan kai bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq babu yadda za a anas dan malik ya faɗi wannan ba tare da jin wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka irin waɗannan hadisan mawqufai ne amma lahum wato lahu hukumun raf yana da hukuncin hadisi marfu'i ولا أعلم أحدا رفعه إلا ما روى سلم ابن قتيبة أبو إيسى الترمذي يقول بان سوان وان دي يقول حديث مرفوع بن in banda abinda ruwayar da salmu ibn qutayba ya ruwaito an du'ma ibn amr daga du'ma ibn amr an habib ibn abi thabit an anas wa inna ma yurwa hadha al hadith an ruwaito wannan hadisi ne kawai an habib ibn abi habib al-bajali an anas ibn malik qawluhu kuma magana ce ta anas dan malik حدثنا بذلك حناد يجي حناد ابن السري يا زنتر دني هكا شي ما يجي حدثنا وكيع عن خالد ابن الرحمن يجي وكيع يا زنتر دمو daga خالد ابن الرحمن عن ابي حبيب عن حبيب ابن ابي حبيب البجلي عن انس زوا ga Anas nahwahu kamar dai waccan maganar walam yarfa'ahu bai ce hadisi ne marfu'i ba ma'ana duk magana ce wadda ta tsaya zuwa kan sahabi Anas dan Malik warawa Isma'il ibn Ayyash هذا الحديث إسماعيل ابن عياش ما يروي أن حديث عن أمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا شما مكمنشين إرو وانا وانا وانا هنير ابن ماجا يفتد إيتا وهذا حديث غير محفوظ وانا حديث شاذ غير محفوظ وهو حديث مرسل حديثي ne wanda yake mursali shi wannan riwaya da ta dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ce mursala wa umaratu bin ghaziya saboda akwai inqita'i tsakanin akwai katsewa tsakanin umaratu bin ghaziya da Anas dan Malik domin an ce Umara ibn Ghaziya lam yudrik Anas bin Malik bai riski Anas dan Malik ba an fahimta ko qala Muhammad ibn Isma'il Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari yake cewa Habib ibn Abi Habib Habib ibn Abi ibn Abi Habib din nan yukuna ana masa alkunya da abaka shusa wa yuqalu Abu Umayra da ana masa alkunya da haka babu ma ya ƙulu in daftita hissalah abu isa turmidi yake cewa babin abinda mai sallah zai faɗa lokacin da ya buɗe sallah lokacin buɗe sallah an yi kabbara harama sai kuma me qala haddathana muhammad ibnu musa al-basri qala haddathana ja'far ibnu ibnu sulaiman ad-dubai an ali ibn abi ali ar-rifai an abi al-mutawakkil عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول الله أكبر كبيرا ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه من همزه ونفخه ونفثه قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن مسعود وجابر وجبير بن مطعم وابن عمر قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب وقد أخذ قوم من أهل العلم بهذا الحديث وأما أكثر أهل العلم فقالوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وهكذا روي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من التابعين وغيرهم وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد كان يحيى ابن سعيد يتكلم في علي بن, عبي ابن علي الرفائي وقال أحمد لا يسوء هذا الحديث قال حدثنا أحمد قال حدثنا الحسن بن عروبة عفوا قال حدثنا الحسن بن عرفة ويحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية عن هارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث لا نعرفه من حديث عائشة إلا من هذا الوجه وهارثة قد تكلم فيه من قبل هبزي وأبو الرجال اسمه محمد بن عبد الرحمن المديني أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا محمد ابن موسى البصري ya ce Muhammad ibn Musa al-Basri ya zantar da mu wannan hadithi shi kuma ya ce haddathana Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai al-Basri an Ali ibn Abi Ali ar-Rifai wanda ana al-Basri shi ma ana masa alkunya da Abu Isma'il an Abi al-Mutawakkil an Abi Sa'id al-Khudri daga Abi al-Mutawakkil daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance idza qama ila salah billayl in ya tashi zai sallar dare kabbara yana yin kabbara thumma yaqulu bayan yayi kabbara yana cewa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk du'a ul istiftah kenan ko thumma yaqulu allahu akbar kabira sannan yace allahu akbar kabira thumma yaqulu sannan yace a'udhu billahi as-sami'il alim من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال أبو عيسى أبو عيسى وفي الباب cikin wannan babin an aliyin an samo wata riwaya daga sayyidina ali radiyallahu anhu wanda ishaq bin rahuya ya fitar da ita wa aisha an samo wata riwaya daga nana aisha wadda imamu tirmidhi imamu abu dawud ibn majah da imamu tabarani sun ruwaice ta وعبد الله بن مسعود عفوا wannan riwayar Aisha Imam Tirmidhi Abu Dawud Ibn Majah riwayar Abdullah dan Mas'ud Imam Tabarani wa Jabir riwayar Jabir shi kuma Imam Al-Baihaqi ya fitar da ita wa Jubair bin Mut'im Imam Abu Dawud da Ibn Majah sun fitar da riwayar su wa Ibn Umar riwayar Abdullah dan Umar shi kuma Imam Tabarani ya fitar da ita qala Abu Isa abu isa turmidi yake cewa hadithu abi sa'idin ashharu hadithin fi hadha bab hadithin abu sa'idin al-khudri shine hadithi mafi shahara a wannan babi ta du'a na bayanin du'a wal istiftahi fi salah wa qad akhadha qaumun min ahli al-ilmi bi hadha al-hadith wasu malamai cikin wasu cikin malamai ma'abota ilimi sun yi amfani da wannan hadithi suna riko da wannan hadithi wajen yin aiki da shi wa amma aktharu ahli al-ilmi amma mafi yawan malamai ma'abota ilimi faƙalu bimaru wuya anin nabi sallallahu alaihi wasallam su kuma suna tafiya ne akan abin da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk ba tare da wancan ƙarin Allahu akbar a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafhi wa nafthi ba wa haka za ruwiya na Umar bin Khattab haka aka ruwaito daga Umar dan Khattab wa Abdullah bin Mas'ud wal amalu ala hadha inda akthar ahli al-ilmi da yawa daga cikin malamai ma'abota ilimi da wannan suke aiki min at-tabi'in wa ghairihim daga tabi'ai da wasun su wa qad tukullima fi isnad hadithi abi sa'id kuma ma malaman hadisi sun tattauna sun yi maganganu game da isnadin hadithin abi sa'id al-khudri kana yahya ibn sa'id domin yahya ibn sa'id ya takallamu fi aliyin yahya ibn sa'id al-qattan shi ma yayi tsokaci yayi dan yi magana game da ali ibn ali ar-rifa'i abu ismail albasari kenan wa qala ahmad imam ahmad yace la yasihu hadha alhadith yace wannan hadithin baya inganta saboda wannan ali ibn ali ar-rifai an gane ku qala haddathana al-hasan ibn arafa wa yahya ibn musa abu isa tirmidhi kace al-hasan ibn arafa da yahya ibn musa sun zantar da ni wannan hadithi qala haddathana abu muawiya an haritha ibn abi rijal yake cewa mu'awiya abu mu'awiya ya zantar da su malaman abu isa tirmizi da alhassan ibn arafa da yahaya ibn musa yake cewa shi kuma daga abin rijal wato an haritha ibn abin rijal an amra an aisha radiyallahu anha qalat na aisha ta ce kanan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance izabta ta hassala idan zai bude sallah bayan ya yi kabbara harama ƙala yana ce subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka smuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk ƙala Abu Isa Abu Isa Tirmidhi ce hadha hadithun la na'rifu min hadithi Aisha illa min hadha alwajhi ma'ana ba mu san wannan hadithin daga na Aisha ba sai ta wannan fuska ta wannan hanyar wa haritha shi kuma haritha qad tukullima fihi shi ma an yi maganganu akan shi haritha ibn abin rijal an gane ko abu mu'awiya min ƙibali hibzihi amma shi maganganun da aka yi ta ɓangaren haddasa ne haddasa ce ba ta da wato ƙarfi sosai wa abin rijal ismuhu muhammad ibn abdurrahman al-madini wannan ita ruwayar ta inganta kaga dai hadithin da shawahid ya inganta wannan tana cikin du'awul istiftah an gane ko cikin du'awul istiftah da aka ruwaito ga ɗaya daga ciki wadda ita ce kusan mafi ƙanƙanta ko mafi gajarta cikin du'awul istifta باب ما جاء في ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن إياس الجريري عن قيس بن أباية عن ابن عبد الله بن المقفل قال سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال لي أي بني مهدث إياك والحدث قال ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام يعني من قال وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن بعدهم من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق لا يرون أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم قالوا ويقولها في نفسي shi zikiri ba a cika fassara shi ba saboda shi haddace shi ake so kai a gane ko ba shagaltuwa da fassararsa ba aka haddace shi du'a wani istifta ya ba fassara ta ake ban an zo sallah karanta ta ake an gane ko babu ma ja a fitar jihar bi bismillahir rahmanir rahim malaiki ta babu da ya zo na bayanin wato barin bayyanar da bismillahir rahmanir rahim a sallah an gane ko wasu suna ganin yin bismillah a cikin sallah kamar ita bismillah tana cikin fatiha akwai wannan sabanin wasu sun ce bismillah ba aya bace cikin fatiha wasu suka ce aya ce cikin fatiha to sai suka ce akwai akawal guda uku game da karanta basmala akwai kauli na farko suka ce wajibi ne karanta basmala wajibi ne wannan shine ra'ayin ko mazhabin shafi'i da kuma imamu ahmad fi riwaya a wata ruwayar ta imamu ahmad sun haɗu da imamu shafi'i akan cewa karanta bismillahir rahmanir rahim a cikin sallah wajibi ne an gane ko ba su kaɗai ba ma har da wasu daga cikin malaman hadith bina'an ala annaha min al-fatiha saboda sun ce ita bismillah tana cikin fatiha to in ko tana cikin fatiha kamar yadda karanta fatiha wajibi ne karanta ta shi ma wajibi ne wannan ra'ayin imamu shafi'i wata ruwaya daga imam ahmad wasu daga cikin malaman hadithi duk sun tafi akan cewa karatun bis karanta bismillahir rahmanir rahim wato wajibi ne saboda aya ce cikin fatiha akwai kuma malaman da suka ce karanta ta makaruhi sirran wa jaharan wannan shine mashhurin kauli daga malik shi imam malik yana ganin ba za a karanta ta ba la sirran wala jaharan ba ta cikin karatu ba ta cikin fatiha an gane ko akwai kuma malaman da suka ce mustahab wato ja'izi ne a karanta a yi bismillah ja'izi ne balma suka ce mustahabbi ne karantawa wannan shine mazhabin Imam Abu Hanifa da kuma mashhurin kauli daga Imam Ahmad bin Hanbal kuma wannan shine ra'ayin mafi yawan malaman hadisi mafi yawan malaman hadisi sun ce ana iya karanta basmala amma istihbaban to in za a karanta ta a bayyana za a yi ko a asirce shi ma akwai akawal guda uku akwai kaulin da suka ce an sunnanta bayyana ta wannan shine mazhabin imamu shafi domin dama shi ya ce wajibi ne karanta ta so kaga bayyana ta ma sunna ne saboda ya ce tana cikin fatiha an gane ku kauli na biyu suka ce ba a sunnanta bayyana ta ba kenan za a yi ta ne a asirce wannan shine ra'ayin imamu abu hanifa da kuma jumhur na ahlul hadith da kuma fuqaha'ul amsar da wasu daga cikin ainihin wato almajiran imamu shafi'i dukkaninsu sun tafi akan cewa sirrantawa za a yi ba bayyanawa ba amma kamar irin ishaq bin rahuya da ibn hazm suka ce an baka zaɓi ko ka yi a bayyane ko kuma ka yi a asirci an bayyamta ko da aka ga kenan shi sa imamu abu isa turmiri da ya zo sai ce babu ma ja a fitar kil jihari kaga za a yi ta ne bayyanawa ne ba za ka yi ba kaga shi ma yana dama cikin jumhur cikin malaman hadisi sun ce za ka yi basmala din amma kamar yadda za ka yi du'a ul istifta ai a boye kai ba a bayyana ba to ita ma basmala za ka yi ta ne a boye za ka yi ta amma a boye to shi sa sai ya kawo maka babin da ya zo na karka karanta bismillah a bayyane ka karanta ta a asirce mafhum yace haddathana ahmad ibn mani haddathana isma'il ibn ibrahim haddathana sa'id ibn iyas al-jurairi an qais ibn abaya an ibn abdullah ibn al-mugaffal qala yace sami'ani abi yace mahaifina ya ji ni wa ana fi salati ina sallah aqulu ina cewa bismillahir rahmanir rahim ma'ana ya fara da bismillah a bayyane fa qala li sai mahaifina ya ce da ni ai bunayya ya kai ɗana muhdathun wannan bid'a ne bayyanar da bismillah a cikin karatun sallah bid'a ne wa iyyaka wal hadath kuma ina yi maka ina jan hankalinka game da nisantar bid'a qala ya ci gaba da ce masa walam ara ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana abghada ilayhi al hadathu fil islam ya'ni min yake cewa ban san wani ba ban ga wani daga cikin sahabban manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ya fi ƙin bid'a a musulunci irin mahaifinsa Abdullahi bin Mugaffal Allah ya ce wa qad sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa ya ci gaba da ce masa nayi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma Abi Bakar nayi sallah tare da Abu Bakar wa ma Umar tare da Umar wa ma Uthman tare da Uthman falam asma ahadan minhum ban ji ɗaya daga cikinsu ba ya ƙulu ha yana faɗin bismillahir rahmanir rahim a bayyane falata ƙulha karka faɗa idan an ta sallaita in za ka yi sallah faƙul kawai lafazin da ake so ya fara fitowa daga bakinka alhamdulillahi rabbil alamin an gane ko lokaci yayi ala abu isa hadithu abdullahi bin mugaffal hadithun hasan والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم da yawa malamai ma'abuta ilimi suna aiki da wannan hadithin cewa za a yi basmala amma boye minhum Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ghayruhum man ba'dahum min at-tabi'in wa bihi yaqulu Sufyan ath-Thawri wannan shine ra'ayin Sufyan ath-Thawri wa Ibn al-Mubarak wa Ahmad wa Ishaq la yarawna an yajhara bi bismillahir rahmanir rahim qalu wa yaquluha fi nafsihi ma'ana asirce zai yi kenan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh